tattale da ni kira saboda girmamawa ne wato ko nuna ban mamaki don akwai wata babbar aya a littafin ku ko kuma ya zamo a ce ayatun din mubtada ne fi kitabikum shine wato siffarsa shi yasa ni kirar an siffanta ta ta qara'una ha da kuke karanta ta na'am nawa da dama shirin yahudi na zalat da a ce ayan nan an saukar da ita ne gare mu mu yahudawa lattakazna zalika yawma idan da mun riƙi ranar da ta sauka ta zamo sallah gare mu da ranar da ayan nan ta sauka ai sai mu mai da ita sallah duk shekara ma in ta zo mu tsaya mu girmama ta mu tsaya mu tuna abin alherin da muka samu a ciki
kala sai sai da na umar ya ce ayu ayatin a wata aya kake faɗa wata aya kake faɗa kala sai ka'abu ya ce al yawma akmaltu lakum ai ba wata aya bace ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum wa atmamtu alaykum ni'mati raditu lakum wa raditu lakum al-islam dina a yau kam na cika tsare-tsaren addinin ku gare ku na cika muku ni'imar ku ni'imar da ne muku kuma na yadda muku musulunci a matsayin tsarin da za ku tafi a kansa
kala umaru sai sai na umar ya ce kar arabna zalika al yawma ai mun ma mun san ranar da al-yawma akmaltu lakum dinakum ta sauka wal makan alladhi nazalat fi ba ma ranar ba mun san wajen da ta sauka
ala nabi sallallahu da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa qa'imun bi ta sauka ne gare shi alhali yana tsaye a arfa yawma jumu'atin ranar juma'a ka ko ranar juma'a ai ranar idi ce ga musulmi ranar sallah ce ga musulmi ranar arfa ranar sallah ce ga musulmi Eh,
babu zakatu min al islam da babin cewa zakka wato yana wato abin da sai sayyidina umar bai tsaya faɗa masa cewa to ai mu ma mun mai ranar iri ce gare mu ba don ya zamo amsar da ya bayar ta dace da tambaya ne ya zamo ta dace da tambaya to
babu zakatu min al islam kuma an ce ta ayar ta sauka ne bayan la'asar Eh, ta sauka ne bayan la'asar shi yasa sai ya zamo aka sanya kashe garin safiyar idi ce idi ce ba sai lalle wanda ya je arfa ba dan kashe garin arfa ba idin layya ba ne na'am idi ne na layya ga dukkan musulmi to babu نعم باب الزكاة من الإسلام babi cewa a zakatu zakka min al-islami tana daga tsare-tsaren musulunci in an bar zakka to an saki wani bangare na musulunci
وقوله hakanan kuma faɗinsa faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين mukhlisina lahu dina ba a umarci bayi ba sai ko cewa su tsaya su bauta wa Allah hatta su an kitabi a wato yahudu ko nasara umarnin da aka yi musu a littattafansu a taura ko injila shine cewa su tsaya su bauta wa Allah halin kasancewarsu masu tsarkake biyayya ga Allah kan su ce za su bi wani abu can daban a'a su bi Allah tabaraka wa ta'ala su tsarkake addini gare shi huna fa'a masu barin duk wani tsari na daban ba na Allah ba a bar duk wani tsari na daban a dawo abu tsarin Allah wa yuqimu salata su tsaya su tsaya da sallah su zo da sallah yanda aka ce a zo da ita shine ma'ana sun tsaya da ita din yadda malamai suke ta faɗa musamman masana Allah suke cewa ai abin da yasa Allah yake faɗa cewa a tsaye da sallah domin duk wanda ya sallah bisa tsarin da aka faɗa ya cika sharuɗanta ya zo da rukunanta da sunnoninta da ladubbanta an samu hururi a ciki to yana gamawa yana gama sallar nan sai Allah ya mai da sallah sai Allah subhanahu wataala ya mai da wannan sallar tasa ta koma jiki a mai da ita wata sura a ɗauke wannan jikin a kai shi wani fili ƙarƙashin al'arshi a ajiye a nan ya ta ibada sallar nan tasa sai ta ta sallah ita ma kuma shi ake ta rubuta wa ladan wannan sallah sallar da aka yi ta a tsaye kenan wato an tsaye da ita amma idan mutum ya yi sallah kuma wata daban can ko ya yi sallah ba hururi sanda yake sallar yana cewa da Allah iyaka na abudu amma zuciyarsa tana wani waje wannan yana gamawa sai a naɗe masa kayansa a jefo masa gatsiyarka nan me Allah zai da wannan Eh, me zai al- me Allah zai da wannan آه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع sai aiki na gari amma kai wannan ai ba na gari kai ba ka kana fuskantar Allah amma zuciyarka na wani waje kana magana da Allah amma zuciyarka na wani waje ina آه، shi yasa aka faɗa wa laysa lil abdi min al a'mali siwa allazi aqalahu bil bali نعم fa kam min al a'mali qadaran ya'ana fa inna lillahi qadaran ja'ana نعم ai bawa kai ya ɗauka ya samu wata ibada in ba ibadar da yake da hururi ba matuƙar za ka ibada ba hururi ai kayi ne kawai eh, shirme ne kawai kake shi yasa bawa ya tsaya ya yi hururi hururin nan shine ruhul amali innal hurura huwa ruhul amali bi ghairi ma taqulu la tastajili to نعم
wa yutu zakata su tsaya su ba da zakka wato ya ki musu salata din min arfil hasi alal ami saboda liyabudullah mulkina na wadina wani fa'a ya hada hassan ya hada habba da zakka to amma sai aka yi idinabi ta fuskar ambatan hasi bayan an ambaci ami
وذلك دين الله tsayawa da haka shine addini wanda yake madaidaici shine ibada na tsari madaidaici
حدثنا اسماعيل Mm.
قال حدثني مالك بن انس Mm.
عن عمه ابي سهيل بن مالك Mm.
عن ابي انه سمع طلحه بن عبيد الله يقول Eh, ya ji talata ibn ubaidillahi ɗaya daga cikin mutum goma wanda annabi ya musu albishir da aljanna wanda yake an kashe shi ranar yakin jamal wato goma ga watan jumada ula shekara ta talatin da shida daga hijira an binne shi a basara shi gaba ɗaya talata ibn ubaidillahi a buhari ɗinnan hadisansa guda hudu ne kawai hadisansa hudu ne buhari ya ruwaito wannan ɗaya ne daga ciki yana cewa shi dalhatu ja'a rajulu Na'am.
wani mutum ya zo sunan wannan mutumin rimabun mai sa'ala bata in jiyo su malaman amma wasu malaman suka ce a a ba shi bane wani ne نعم الى رسول الله ya zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama من اهل نجد daga mutanen najdu daga mutanen najdu سائر الراس wanda kansa gashin ya yi ɗaiɗai ba a taje yake ba
نسمه دوي صوته muna jin tashin muryarsa ولا نلقى ما يقول ba ma iya gane me yake faɗa حتى دنا har sai da ya matso kusa فاذا هو يسال sai عن الاسلام ga shi ashe tambayar manzon Allah yake menene musulunci
فقال رسول الله sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da shi خمس صلوات في اليوم والليلة ai musulunci abin da yake nufin shine ka tsaya kai salloli guda biyar yini da dare shi yasa musamman matasa a daina da'awar musulunci alhali ba a kula da sallah ba نعم sallolin nan su ne musulunci wanda duk bai kula da sallah ba to da Allah ya daida da'awar musulunci sai ya zauna sai a zauna a- a- a haɗa hirar zagin kafirai amma ana sallah a masallaci gashi a kusa ba a je ba a ce wai wannan ai jari ne ake Ah, musuluncin na hakika shine a same ka kana sallah wannan shine musulunci to فقال shi mutumin nan yace هل علي غيرها bayan sallolin nan biyar akwai wata sallah da take wajiba a kaina قال لا sai da Allah ce a a ba wata sallah wadda take wajiba a kanka bayan sallolin nan guda biyar in ka zo da sallolin nan guda biyar ka gama ba da sallolin da suke wajibai a kanka إلا أن تدور sai in ka ga dama ka yi nafila
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce وصيام رمضان wato wannan hadisi musamman nan wajen shafi'awa suna kafa hujja da shi akan cewa ita nafila ba ta zamowa wajiba akan mutum don ya fara نعم
ko da ya fara ta Ah, amma malikawa da hanafiyawa su sun tafi akan cewa sallah ta nafila in mutum ya fara ta yi ko ta zame masa dole ya kai shi yasa in ma ya bata ta da gangan dole sai ya rama ta yana cikin abubba su malikawa sun faɗi kamar abubba bakwai ko shida wanda suka ce in mutum ya fara su to sun zame masa dole Ah, salatun ثم صوم و- واعتكاف وحج واعتمار والطواف وسابعها اتمام واجبات تمام بالشروع ولا خلاف وقادرها بلا عذر معيد وقادر ما سواها لا يخاف وورعها بمهتسر خليل له التوريه في فقه يراف yace maganganun nan game da abubban nan guda shida da masabar malikawa ta ce in dai mutum ya fara su ko da ta fuskar nafila ne ya bata da gangan to wajibi sai ya rama wanda shine da sallah da azumi da dawafi da haji da umra da li'itikafi wayannan su ne abu na shidan aka ce na bakwai kuma shi ne koyi da liman koyi da liman to wayannan abubuwa ne da suke wajibai da zarar mutum ya fara in baka fara ba ba su zama wajibai a kanka ba in ba wa'inda aka wajabta ba amma ka tashi da niyyar azumi na nafila to kuma dole ka kai in ka bata da gangan sai a ce sai ka rama amma in wani hanzari ne ya same ka ka bar azumin saboda wannan hanzarin kamar rashin lafiya masalan ka dau azumi na nafila sai rashin lafiya ya same ka wanda ba za ka kai ba za ka iya kai azumin ba irin wanda dai za a ce an ma rangwame ka sha to a sannan ba za a ce sai ka rama azumin ba amma in da gangan ne ko ka tsiri tafiya a ran nan kace ba za ka sha dan wannan tafiyar to sai a ce fa sai ka rama shi ne yake cewa shi halil bi ya kawo wannan maganganun a muhutarsa illa iyaka shi ba ya kawo su waje ɗaya ba amma ya ce ni da rawa ke bin shi ne na haɗa su waje ɗaya shi ne yawan raha ha bi muhtasarin halilin da huttauri hofi fikihin yurafu to a wato kuma yadda tun su yake faɗa a kaukabo ko وفي وبالشروع والخلف لفظي وبالشروع لا نلزمه وقال نؤمان بلى والحج ألزم بالتمام الشرعاء إذ لم يقع من أحد تدوع إن سوما شافي أوس كتشي إن كفارة نافلة دولة سيكا كي سي حج حج متك كفارة شي to ko a wajensu in ka ɓata shi da gangan sai karama ana bukatar karama saboda shi hajji ta wani wajen a iya cewa baya zuwa a matsayin ta ɗauri domin idan da a ce duk musulmi idan da za a ce dukkan musulmin duniya ba wanda bai hajji na farilla ba to amma dole in lokacin arfa ya zo a samu a cikin musulmi wanda sun isa a ce kungiya su je su hajjin nan in aka zauna ba a yi hajji ba a shekara don kowa ya yi hajji sai ya zama duk musulmin duniya sun yi zunubi shi ya sa ta wannan bangaren aka ce to shi hajji ai ma baya zuwa ta ɗauwe wasu malaman suka ce ai ya kamata mutum ko hajji zai yi na nafila to in ya je zai yi niyya cewa kuma zai hajji ne don tsaida ibadar hajji ba wai kawai nafilar ba sai zama ya yi kenan a matsayin fauro kifaya wanda fauro kifaya ai tafi nafila lada tunda wasu na cewa suka yi faru kifaya a ya har ya fi faru a yi ko da da inda suyutin yake faɗa a kaukabu saɗi faru kifayati muhimmin ya kusadu wa nazarin an fa'ilin mujarradu wa za'amal ustaz wal juwaini wa najruhu ya furunu farran aini ustaz al isfira'ini da abu muhammad al juwaini da ɗansa abul ma'ali imam al haramain al juwaini duk sun ce ai faru kifaya ya ma fi faru aini a wajen lada to yake maza Allah kuma yake musulunci shine ka tsaya kai azumin wata ramadan
Kala.
sai mutumin nan mai tambaya yace Hal alayya gairuhu.
to akwai wani azumi da yake dole a kaina a musulunci bayan azumin watan ramadan
Kala la.
sai manzo Allah ya ce a bayan azumin watan ramadan ai ba wani azumi da yake wajibi a kanka a musulunci Illa an ta tsawa'a.
sai fa idan na fila ka zo da shi
Kala.
sai ya ce وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su malikawa da hanafiyawa sai suke cewa ta wannan illa an ta ɗauwa a ɗin hujja ce ga masabansu domin cewa kama an adabta ne akan hal alayya eh, in in- in ta ɗauwa'ata fa alaika itimamuhu kenan idan ka fara wajibi kenan ka cika sai suke cewa to ai wannan masu shafi'awa da suke cewa hujja ce ga- a gare su ba hujja ba ce a gare su hujja ce a kansu to
فقال هل علي غيرها ba manzo Allah ya faɗa masa kuma zakka cewa musulunci ka zo da ka ba da zakka sai mai tambayar nan ya ce ya rasulallahi bayan zakan nan akwai wani abu da za a ce dole sai na fitar a dukiyata
قال لا manzo Allah ya ce a'a ba inda za a ce ka fitar zakan nan dai iyakar ta kenan إلا أن تنوع ko fa in ka ciyar dan nafila ka ciyar dan kai alheri malamai suka ce wannan korewar in ya zamo bukata ba ta taso ba amma idan bukata ta taso to ai duk mai shi sai ya zamo dole mu ciyar din yanzu misali da kafirai sa kawo wa ƙasar musulmi hari ya zamo baitulmalin musulmi ba dukiyar da za ta wadatar a sai makamai ko a yi tattalin yaƙi don a kore su ko ya za a kare ƙasar musulmi a sannan zai zama wajibi a kan duk wanda yake da shi ya baya gwargwadon yadda bukata ta kama domin a ga an kori kafiran nan hakanan da hanya ta musulmi inda musulmi suke bi kamar daga wani gari zuwa wani gari za ta lalace ko a ce masanan gada ta kare ta zai zama wajibi a sannan a biya a a haɗa kuɗin da za a gyara wannan gada shi yasa wannan da aka ce ba wani akan musulmi ana nufin in bukata ba ta kama ba Na'am.
matuƙa dai bukata ba ta kama ba to bayan zakan nan ba a bukata ba wata ciyarwa da take wajiba a kanka Mm.
iyakar zakka amma kuma in bukata ta kama to kuma wannan fa to قال a mutum tambayar nan ya sake cewa نعم قال برر to الرجل kala mai ruwayar ya ce sai mutumin ya juya da baya yana cewa والله لا أزيد على alhali yana cewa wallahi ni ba zan kara kan wannan ba ولا أنقص ba kuma zan rage ba iyaka ta zan sallolin nan guda biyar zan azumin watan ramadan zan ji zan ba da zakka amma bayan nan ba abin da zan kara iyaka kenan ba zan rage ba ba zan kara ba قال رسول الله sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أفلاها إن صدق mutumin nan ya rabauta in dai ya yi gaskiya a maganarsa a ya rabauta in dai ya yi gaskiya in ya zamo bai tauye din ba to ko da bai daɗa din ba ai shi kenan abin da yake wajibi a kan bawa ai zuwa da farilla zuwa da nafila an so ne abin da yasa ake tsanantawa cewa a kula da zuwa da nafila نعم saboda yadda zo a sashen hadisai ta yi wani abin da yake farilla a kanka da ka yi shi daidai ba to ya za a yi aka zo aka auna bai cika ba ai abin da za a yi shine sai a duba irin wannan abin ka yi na nafila in ka yi na nafila to sai a ɗauko a cika ma na farilla amma in ba kai ba kuma ka shiga wani hali to wannan ne yasa ake ganin malamai suke tsananta kwaɗaitar da bayan Allah cewa a kula da zuwa da nafilfilin nan saboda mutum bai da tabbas cewa ko farillar tasa abin da yake lalle akan nasa ya zo da shi daidai eh, in aka samu tawaya kuma ba ka da inda za ka cika ai an ga an shiga uku wal iyazu billahi shi yasa ake cewa to a tsaya a zo da nafilfilin to نعم
to sai a tashi nan ba- ya zo da cewa a je neman ilimi domin mutumin nan duk tafiyar da ya daga najd din ya taho ne wajen manzon Allah don neman ilimi نعم ehem haka nan kuma hadisin nan duk wanda suka zo a isnadinsa mutanen madina ne Eh, kuma ruwayar yan uwa ne dan shi isma'ilu malamin buhari a wannan hadisin ya karɓo hadisin ne daga ɗan uwan mahaifiyarsa shine imam malik isma'ilu din nan malamin buhari a wannan hadisin ɗan yan uwar imamu malik ne yan uwar imam malik ita ta haife shi shi kuma imamu malik ya karɓo hadisin ne daga ɗan uwan ubansa shine abu suhaili shi kuma abu suhaili ya karɓo ne wajen ubansa A'a, ya karɓo hadisin ne wajen ubansa kuma hadisin nan gaba zai zo a guri biyu Ya.
Eh, haka nan muslim ya rawaito hadisin a kitabul imani a Buha- a abu dawud ma ya rawaito hadisin a kitabul salati Ya.
To,
قال من الإيمان babin cewa raka janaza a raka janaza har zuwa ga inda za a binne ta to haka din yana daga alamun imani bangare ne guda daga bangarorin imani نعم illa iyaka wajen raka janazar fa dole a dubi na dubba nan a yanzu Allah ya kama wani lokaci نعم wajen raka janazar sai ka ji hirarraki ake ko a shiga makabartan ana hirarraki ana surutai wanda ba haka ba ne zaman musulmi a makabarta musulmi na hakika duk sanda yake makabarta yana tunanin cewa shi ma fa ta nan za a kawo shi bai san da wani hali za a kawo shi ba bai san su kansu wanda yake cikin su wani hali ɗaiɗaikuwansu suke ciki ba shi yasa lalle in an raka janazar wato ya zamo a kula da ladabi ba wai da an raka janazar ana surutai ko ana zantuttuka wanda ba su dace ba ya zama wakaci ne na yin ladabi wakaci ne na tuna Allah na tuna gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala to حدثنا عمر بن عبد الله بن علي المنطوكي eh, قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد Mm.
عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato hadisin daga Hassan basari ne da kuma Muhammad ibn Sirin Na.
wanda dukkanin su mutanen Basra ne Ah, mutanen Basra ne manyan malamai ne kowanne a cikin su akwai waɗansu cikin malamai da suka ce a cikin duk tabi'ai ba kamar sa Hassan basari akwai wasu da yawa da suka ce ai duk waɗanda suka zo bayan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba wanda ya kai ishi a shi ma kuma muhammad ibn sirin akwai wasu da suka faɗi haka kuma she- mutanen gari ɗaya ne daidai mutanen basra ne kuma shekara ɗaya suka yi wafati illa iyaka wato shi hassan basari ya riga wafati sannan shi ibn sirin da kwana 120 bayan wafatin shi hassan basari shi kuma ya wafati wato hijira ta 110 to نعم قال wato sun karbo hadisin daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yace نعم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce من اتبع جنازة مسلم wanda ya raka janazar mutum wanda yake musulmi إيمانا واحتسابا don ba da gaskiya don neman lada wajen Allah وكان معه حتى يصلى عليها ya tsaya wajen wannan janazar har aka yi wa janazar nan sallah ya tarayya a cikin sallar ya zamo da shi aka yi sallar ba kamar yadda yanzu sai da yawa ake ba wasu a je wajen janazar da sunan an je kamar biki ne ga 'yan uwan mamacin Eh, don dai su ga mutum cewa shi ma dai ya je ba wai don neman ladan ba don ka a ce ai wani da aka yi min mutuwa ba da shi ma aka yi janazar ba a'a yanzu ne babban abin da yake gaban mutum samun ladan da aka faɗa na sallar janaza wanda an faɗa cewa yi wa janaza sallah fauru kifaya ne Ah, malamai da yawa su- akwai malamai da suka ce ladan fauru kifaya har ya ma fi na faru aini yanda wato jalaluddin sirri da yake fada akwai kuma zaɗi wanda amal ustazu wal juwaini wa najluhu ya furnu fawran aini ustazu isra'ili da abu muhammad juwaini da ɗansa abul ma'ali imam al-haramain juwaini duk sun ce ladan da ake samu a tsayawa da fauru kifaya har ma ya fi na tsayawa da fauru aini to zama wannan mutum yake ya duba ya tsaya yi sallah tunda sallar nan ga matsayinta to fa innahu yarju shi zai dawo min al'amri kira ɗaya ne da yanki biyu na lada yanki biyu na lada kullu kira ɗaya wa duk wani yanki daga cikin ladan nan guda biyu kudan nan guda biyu da za a bashi مثل أهود kamar girman dutsen uhudu kamar girman dutsen uhudu
ومن صلى عليها a shi yasa yi- aka ce samun fa wannan ladan biyu yankin nan biyu na lada wanda ya mata sallah ne kuma ya raka ta نعم wanda ya mata sallah ya raka ta Eh, wanda ya mata sallah ko kawai
ثم رجع ya je wa gawar sallah amma kuma ya dawo قبل أن kafin a ce an binne ta فإنه يزول بإيرائه a zai dawo da yanki ɗaya na lada yanki guda na lada
تابعه عثمان المؤذن a malamai da yawa suka ce kamar yadda nawawi ya faɗa da a ce mutum za a yi sallar da- janazar da shi amma bai bi gawar ba sai ya kewaya ya je makabarta to wannan lada ɗayan kawai zai samu ba zai samu lada biyun ba saboda raka janazar shi kansa wato wani lada ne Ah, ba wai za zuwa makabartar ba raka janazar in ji shi nawawi imam muhiddin nawawi mai riyadu salihin ne arba'un hadisan ah, nawawi nawawiyya amma wasu malaman suka ce a'a ai ba lalle haka ba ta yi ko da ta wata hanyar ya kera ya je makarantar ya iya samun wannan ladan illa dai iyaka an san akwai faralla a cikin tafiya tare da gawa to
تابعه عثمان المؤذن ya usman mu'azzin ne masa mutaba'a قال yace da sana'atu eh, muhammadin an abi hurairata wato shi bai a tasir wayar ba maganar hasan al-basri sai dai muhammadin misirina نعم to نهوه kamar wannan wato wannan mutaba'ar abu nu'aymin a mustarajinsa da ya akan eh, buhari ko akan muslim ya kawo ta da cikakken isnadi نعم to باب خوف المؤمن من ان يهب- ان يهبط عمله وهو لا يشكره babi akan cewa mummuni na hakika koyaushe mummuni na hakika a koyaushe yana cikin tsorata daga a- kada ya zamo ayyukansa gaba ɗaya sun ɓaci alhali shi bai sani ba ta yi kana tunƙawa ko kana ganin kai kana wani ayyuka na kirki alhali kana yin wani abu wanda zai zamo duk ayyukan nan da kake a ɓace suke duk ɓata su kake yi. shi yasa koyaushe mumuni yana tsoron irin wannan dama Allah subhanahu wata'ala ya santa mumuni na hakika da cewa ga su suna da matukar kokari wajen bin Allah amma kuma tare da wannan kokarin nasu koyaushe suna cikin firgici daga ya matsayin aikin nasu yake wajen Allah aikin nan nasu ya ko kai daidai ko ko bai kai ba wallazina yutuna ma atawu qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'una ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha amiluna dan mutum zai zama yana ganin ai aikin sa yayi daidai to ai kuma ya shiga wata wato baragaza kenan karshen ta shi yasa lalle ba wa irin da dubo cewa ta yi fa duk aikin ma da yake yi ba daidai yake ba ko kuma ya zama bai samu karbuwa ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala to kuma mai tinkahon ya sa ba ko yaushe ya zama mai tsoro ne game da matsayinsa wajen Allah tabaraka wa ta'ala to وقال ابراهيم التيمي Ibrahim Taimi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda yau fati hijira ta 92 ya ce ما عرفت قولي على عملي ban taɓa gwada maganar da nake faɗa ba da kuma aikin da nake aikatawa الا خشيت ان اكون مكذبا sai na ji tsoron kada in zamo ina kawo ƙarya saboda sai in ganna faɗan magana ta kirki amma wajen aikin nawa in ga aikin ba inda ya kai bai kai ko ina ba
وقال ابن ابي مليكه ibnu abi mulaika shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai wato wanda shi ya wafati wato shi ibnu abi mulaika ta ɗinnan mutumin makka ne a bakurai shi ne mutumin makka ne yana- ya daɗe yana kiran sallah a masallacin harami kuma ya yi alƙalanci zamanin sayyidina abdullahi zubairi wato ya wafati ya ta ɗari da goma sha bakwai shi ibnu abi mulaika ta sunansa na hakika abdullahi ɗan ubaidillahi to أدركت ثلاثين من أسعار النبي صلى الله ya ce na riski mutum talatin ibnu abi mulaika ya ce na riski mutum talatin a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama كلهم يخاف النفاق yana cikin sahabban da ya riska sai da tuna aisha da kuma yan uwarta asma'u da ummu salama da duk abadilatul arba'u dinnan abadilatul arba'atu dinnan duk ya riske su ya ya ga abdullahi ibn abbas ya karba a wajensa ya ga abdullahi ibn zubair ya karba a wajensa ya ga abdullahi ibn umara ya ga abdullahi ibn amr ibn al-as duk ya karba a wajensu dukkan wa'annan sahabban da na riska suna jin tsoron kada ya zama munafunci ya shiga ayyukansu ala nafsi suna tsoron haka ga kawunansu
ما منهم أحد يقول ba wani a cikin su da yake cewa إنه على إيمان جبريل وميكائيل imaninsa za a iya kwatantawa da imanin mala'ika jibrilu ko da imanin mika'ilu kowanne a cikin su yana ganin shi imanin nasa mako anya ya kai yadda ake bukata balle har a ce za a kwatanta da imanin bayan allah managarta
يذكر عن الحسن an faɗa daga hassanul basari
ما خافه إلا مؤمنون wato ya kawo shi da sigar ta'aliki ta'alikin kuma da yake nuna kamar ba lalle hadisin ya tabbata a wajensa ba نعم don ya ce yuskau ah, ba ba cewa yi wakalar hasanu ba ma hafahu ba mai tsoron munafunci illa muminu sai ko mummuni na hakika mummuni na hakika koyaushe tsoro yake kan munafunci ya shiga masa ta inda bai sani ba
ولا عمله إلا منافق ba wanda yake amincewa munafunci sai wanda yake da mun munafikin ne shi munafiki ko yaushe wato baya gani yake ai shi ba munafincin yake ba wannan kenan wasu malamai da yawa suka ce hafa hula mirin na munafunci ne نعم amma wasu malaman kamar nawawi shi yace ai lamirin na Allah ne ba wanda yake tsoron mummuni ba wanda yake tsoron Allah sai wanda yake mummuni mummuni koyaushe a cikin tsoron Allah yake duk irin aikin da yake zuwa da su kyawawa duk irin munanan ayyukan da yake kiyaya amma tsoron Allah yake gani yake shi bai kai komai ba ba wanda ya amince wa Allah sai munafiki shi yasa ake cewa lalle mummuni a rayuwarsa ta duniya ya zamo kamar tsuntsu ne wanda yake dole sai da fuka-fiki biyu yake tashi bayan da za a ce ga tsuntsu yana tashi da fuka-fiki daya fuka-fukan nan guda biyu su ne tsoron Allah ɗaya fuffukin kenan ɗaya kuma shi ne sa rai a cikin samun rahmar Allah shi ne alhaufu wa raja'u shi ne wani malami yake cewa fa bainal raja wal haufi kun misla da'ir ka zamo koyaushe kada tsakanin haufu da raja'u kamar tsuntsu wanda jikinsa yana tsakanin fuka-fukansa biyu ga wannan fuka-fuki daga dama ga wannan daga hagu sai sun haɗu zai iya tashi to kai ma tafiyar ka gaba ɗaya ta zamo cikakke take da haufu da kuma raja'u illa iyaka malamai suke cewa sanda mutum yake lami lafiya lafiya lau to ya rinjayar da jaribul haufi ala jaribin raja ya zama tsoron nasa daga azabar Allah ko tsoronsa daga makarun lahi ya fi ƙarfi fiye da raja'un nasa ba yanda sai dai Ahmad Daziri yake faɗa wagan libil haufa ala raja'i wa silma laka bila tana'i wagan libil haufa ala raja'i ka sifanti da sufi biyu haufu da raja'u amma ya zama kafirin jayar da haufin a kan rajai amma kuma mutum yana halin rashin lafiya ko yana ganin alamun mutuwa to a sannan kuma ya zama ya farin jayar da janibin raja'i ya zama a sannan janibin raja'i ya farin jaye a wajensa to ko yaushe dai malamai suka ce ai alamar wanda ya san Allah shine za a samu cike yake da tsoron Allah shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala na koyaushe yakan mugunci wasu baitoci guda biyu shine cewa wa aminu makarin lahi billahi jahilu wa ha'ifu makarin lahi billahi arifu wala jahilu illa min Allahi arifu wala wala jahilun illa min Allahi aminu wala arifin illa min Allahi ha'ifu wanda duk yake ya amince makarun lahi to bai san Allah ba bai san Allah ba afa aminu makarallah bala ya manu makarallahi illa alqaumul khasiruna wanda yake ko koyaushe yana jin tsoro daga makarullahi to wannan shine ya san Allah ba ka samun jahili sai ko ya saki jiki game da Allah gani yake Allah ga yanda zai masa shi zai tsara yanda Allah zai masa jahilci kenan na ƙarshe wanda yake ya san Allah kuwa to koyaushe a cikin tsoro yake daga Allah tabaraka wa ta'ala to نعم وما يبدو من الإصرار على النفاق والإتيان من غير توبة da kuma cewa wato ana kiyayar bawa ya tsere bisa saɓan Allah alal wa minal israri alal على النفاق bisa munafinci ko ko saɓan Allah min gairi taubatin ba da tuba ba akwai ruwaya wata ruwaya wa ma yuhzaru min al-israri ala taqatuli نعم da kuma abin da ake kiyaya ba a so daga ce an ɗore bisa gaba da juna ko saɓawa Allah ba tare da an tuba ba
لقول الله تعالى don ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin ƙur'ani ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون su wa'annan bayi na Allah in sun aikata abin da ba daidai ba a wajen Allah sai su na tuna Allah su nemi gafarar Allah ga wannan aiki nasu ga wanda ba daidai ba daman ko ai ba wanda yake gafarta zunubai sai Allah wallazi ne zafa alu fahisha ta nazala mu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu ba su dorewa bisa abin da suka aikata wanda yake mummuna wahum ya'lamuna alhali sun san cewa ba daidai bane aikin nasu mummuna ne
حدثنا محمد بن أرأى wato a nan imam ahmad akwai hadisin da ya rawaito daga abdullahi ibn umara daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kai tan masu dorewa bisa laifuffukan su wanda suke dorewa bisa abin da suka aikata wanda ba daidai ba alhali sun san ba daidai ba ne ko sun san cewa duk wanda ya tuba Allah zai tu- karɓi tubansa a- amma su ki tuban su ki tuban to wannan kai tan su to haddasa Muhammad ibn ar'arata نعم قال حدثنا شعبة Mm.
عن زبيد قال سألت أبا وائل Mm.
عن المر- عن المرجعة Mm.
فقال wato shi ibnu al'arata din nan yana daga malaman buhari wanda muslim bai karba a wajensu ba saboda ya dan daɗe da wafati ya wafati hijira ta ɗari biyu ne da goma sha uku ya zafin da ya wafati muslim wato yana ɗan shekara tara kawai amma shi buhari a sannan wato ya karba daga gare shi yana saurayi yana ɗan shekara goma sha tara to نعم ya ce wato zubaidu نعم zubaidu bin harisi Mm.
Ah, na tambayi abawa'il ah, wato wanda yake yana cikin tabi'ai yana cikin manyan tabi'ai mutumin kufa ne ah, wat- wata ruwayar aka ce fati hijira ta 99 amma wata ruwayar hijira ta 82 na tambaye shi daga maganar da ake danganawa ga murji'awa su murji'awa suna cewa ayyuka na ba sa cutan bawa matukar dai bawa mummuni ne suna ganin cewa ai imani shine kawai muhimmin abu wanda ake duba to فقال sai abu wa'il ya ce حدثني عبد الله ai abdullahi mas'udin yi min hadisi أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce شباب المسلم فسوق zagin musulmi kan gara ne daga addini kan garewa addini ne وقتاله كفر a yaƙe shi ko wannan ma ai kafirci ne kenan munasabar wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da maganar murji'awa shine su suna ganin to yadda abin da kai in kana mummuni ba laifi bane amma ga wannan hadisi yana faɗa cewa ai ka faɗi bakan magana ga dan uwanka musulmi kan gara ne ga addini kan garewa addini ne ashe wani laifi ne babba ashe kenan zulumi ta yi zama ya haɗu da laifi ba lallai laifin nasa ya fidda shi daga imani ba amma dai ba a cewa mummuni baya laifi ba kamar yadda su murja'awan suka tafi ba shi yasa wannan waje ne da aka samu ƙungiyoyi biyu wanda duk suka ɓace نعم akwai mu'tazilawa da hawarijawa daga ɓangare ɗaya wanda suke ganin cewa yo ai daman imani ma baya hai- baya haɗuwa da munanan ayyuka da zarar mummuni ya aikata mummunan aiki ya aikata kabila ɗaya to ya fita daga sunan mummuni a wajen mu'tazilawa da hawarijawa illa iyaka hawarijawa suka ce kai tsaye ma ai ya kafurta mu'tazilawa ko suka ce a ba za a ce ya kafurta ba amma dai yana wani matsayi wanda shi ba mummuni ba ne shi kuma ba kafiri ba su kuma ɗaya ɓangaren murji'awa suka ce a ya ai mummuni in dai mummuni ne ko ma ya yi aiki mummuna ai ba wani abu ba ne ko da ya yi mummunan aiki ai ba dai- ba ba wani abu ba ne to shi ne aka faɗa cewa a a dukkansu sun karkace Eh, su dai mu'tazilawa da hawarijawa sun karkace domin ko sun maida mummuni kafiri bayan ya gabata cewa babu al-ma'asi min amal jahiliya wala kafir mutakiwa نعم ayyuka sabo suna daga ayyukan rashin sanin addini amma ba a ce wanda ya aikata ya kafirta ba su kuma warijawa su ma sun ɓace domin wanda yake ya kangare ko ya ɓace sun ce a ai daidai yake tun da shi mummuni ne tun da shi mummuni ne to
أخبرنا مسلم بن سعيد Mm.
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس Mm.
قال أخبرني هريرة بن سعيد mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito وخبر بليلة القدر don ya ba da labari da lailatul qadari ya ayyana ta cewa ai ba ga daren da take ita ce lailatul qadari فتلا رجال من المسلمين sai wata mutum biyu da sai wasu mutum biyu a cikin musulmi suka yi husuma su ne abdullahi bin abi hadarada da ka'abu Ah, yanda so abdullahi dan fodo yake faɗa a misbahul rawi wa fi talaha rajulain min abi hadaradi abdullahi ai ma'a ka'abi hadisin da yazo cewa talaha rajulani su wa'annan rajulani din da aka faɗe su mubhamai da ablamu abi hadara da ne da kuma ka abun malik نعم ɗayan su yana bin ɗayan bashi ɗayan bai biya ba shine ake magana bashin har suka ɗaga murya manzo Allah ya fito ya same su sannan suna ɗaga wannan murya ya to فقال shi manzo Allah ya ce إني درست لأخبركم بليلة القدر na fito don in ba ku labari da daren lailatul qadari yaushe ne lailatul qadari وإنه سلام فلان وفلان hakika dawani dawani sun yi husuma فرفعت shi kenan sai aka aka ɗauke sanin daga zuciyata da na sani amma jin wannan husumar sai ya zamo aka ɗauke sanin daga zuciyata وعسى أن يكون خيرا لكم amma ta yi ɗauke sanin ma daga zuciyarta ya zama ya fi muku alheri domin zai zama kun fuskanci duk dararen kuna ta ibada idan da an ayyana muku daren ku duk dare mutum zai ce bara ya shirgi baccinsa sai in lailatul qadrin ta zo ya tashi ya yi ibada to amma da yake ta yi wannan daren ce ta yi daren gobe ce ta yi daren jibi ce sai zama an raya duk dararen da ibada wanda za mu wannan shine babban abin nema
إن تنسوها في السرع a shi yasa kenan sau da yawa sai abu wanda ba mai kyau ba ya abku amma kuma a ƙarshe sai ya zama sababi ne ga abu mai kyau sau da yawa haka yakan abku yanda abu tamman yake faɗa a wani baitin nasa قد يلئم الله بالبلوى وإن أزمت ويبتلي الله بأر القوم بالنعم kada yi ni'imun lahu bil balwa wani lokacin abu ne mara daɗi ko musiba ce abu ne wanda ba a so Allah zai sako ga mutum ko ya sako ga mutane to amma a ƙarshe kuma sai wannan abin ya koma ni ina ga mutum ko ya koma ni ina ga mutane wa yakini lahu ba'aral qawmi bin ni'ami wani kuma sai a sako masa ni'ima amma a ƙarshe ni'imar ta koma azaba gare shi ko wasu sai a sako musu ni'ima amma kuma a ƙarshe wannan ni'ima ta koma azara shine qad yu'minu Allahu bil balwa wa in azumat wa yabtali Allahu ba'ra al-qawli bin ni'am نعم to
إن تنسوها في السرع ku nemi lailatul qadari a dare ta 27 والتسع
da dare na 29 والخمس da dare na 25
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان babu yadda mala'ika jibrilu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama daga imani da islami da musulunci da والإنسان kyautatawa وعلم الساعة da kuma sanin lokacin da za a tsaye da sa'a alkiyama وبيان النبي da kuma amsar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar gare shi ثم قال sannan a ƙarshe manzon Allah ya ce جاء جبريل ai عليه wannan mala'ika jibrilu ne ya zo don ya hai li annabiku don ya sanar da ku addinin ku وجعل ذلك كله دينا manzo Allah ya sanya wannan gaba daya addini ashe ba wai zarar yadda da Allah ko kudurce Allah shine addini ba a'a duk wa'annan ibadun da sauran abin da ake nema daga bawa duk sun shiga a cikin mafhumin addini tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haza jibrilu atakum yu'allimukum dinakum
وما بين النبي صلى الله عليه وسلم haka nan kuma wannan babi za a yi bayani akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ga jama'ar abdulkais wanda suka zo gare shi a madina من الإيمان daga imani وقوله haka nan a wannan babin da za a yi bayani game da faɗin allah tabaraka wa ta'ala ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه duk wanda ya nemi wani tsari daban ba musulunci ba to ba za a karɓi wannan tsarin ba daga gare shi Eh, karka ce ga wani tsari an yau duniya ita ta kawo shi ko rayuwar yau ta kawo shi wanda yake ya saba da musulunci ka ɗauka za ka samu shiga wajen Allah ba za ka taɓa samun shiga ba kana zuka samu shiga wajen Allah ka tsaya a tsarin musulunci kawai shine yaddace wajen Allah tabaraka wa ta'ala to حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابو هريره التمي عن ابي زرعه عن ابي هريره قال abu a abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ga mutane wata rana فاتاه جبريل sai mala'ika jibril ya zo masa فقال wato a wata a wata a wata nisar fa'ata horajulu نعم shine ruwayar maruwaita guda hudu نعم amma wato a yanda yuni ya rubuta a wato shi a tasar ruwayar jibrilu fa'atahu jibrilu yanda ka faɗa Eh, amma duk mawuyatan nan guda hudu su yadda suka ruwaito fa a tahu rajulin wanda yake tabbas a nisar su نعم to فقال yace من ba to bayan yayi sallama sai da ya fara yin sallama sannan yace ya Muhammadu kamar yadda yake ya zo a cikin muslim to ما الإيمان me ake kira imani قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi الإيمان أن تؤمن بالله ai abin da ake kira imani shine ka ba da gaskiya ga Allah ka ba da gaskiya da ubangiji subhanahu wata'ala ka gaskata cewa Allah samamme ne ka gaskata da sunan Allah wanda suke wajibai gare shi ka nisanta shi wato daga dukkan sufofi da suke na tawaya وملائكته ka ba da gaskiya kuma da mala'ikun ubangiji tabaraka wata'ala وبلقائه wato ka ba da gaskiya da cewa akwai halitta wanda ake kira mala'iku wanda su dinnan mala'ikun nan yadda Allah ya sifanta su bayi bayi ne masu girma wajen Allah ba sa saba wa Allah komai to ba sa ba sa gajiya ba sa kasawa a wajen bautar Allah su koyaushe bautar Allah suka sa a gaba yusabbihuna al-laila wan-nahara la yas'amuna kuma ka ba da gaskiya da cewa za ka gamu da Allah za ka ga Allah a ranar lahira to ورسله da kuma ba da gaskiya da mummunai
وتؤمن Am, ka ba da gaskiya da manzannin Allah alaihi salatu wassalam cewa Allah ya aiko manzanni وتؤمن ka ba da gaskiya da tashin alkiyama cewa lalle Allah zai tashi duk wanda ya mutu
قال sai mala'ika jibril ya ce ما "To الإسلام menene musulunci قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi الإسلام abin da ake kira musulunci أن تعبد الله shine ka tsaya ka bauta wa Allah ولا تشرك به kada ka tarar da wani abu da Allah وتقيم الصلاة ka tsaya ka tsaya da sallah وتؤتي ka الزكاة ba da zakka da المفروضة zakkar da aka faranta a kanka وتصوم رمضان kai azumi watan ramadan قال a wannan ruwaya